kamar annabi isa a jikinsa sai suka kashe shi to shi ne allah ya ce ba su kashi ba wa ma katalu ba su kashe shi isa ba wa ma salabu ba su kuma tsire shi ba walakin shubbiya lamu sai dai an kamanta musu ne amma shi wanda suka kashe abokinsu ne ba shi ba annabi isa ba ne suka ce masa saboda haka sun kashe shi sai suka zama suna kokonto a kansa almaktulu wanda kashe shi abokinsu ne wasu malmuzuru wanda aka tsire shi ma abokinsu ne ba isa ba Allah ya jefa kamannin annabi isa ne gare shi da ya fito ya ce ai ban gani suka ce kai ne ba kai ne isa ba sun suka kashe shi wayanar lazinar tarhubi wanda suka yi sabani cikin annabi isa lafi shakkin suna cikin kokonto minhu na kisansa tun da suka kashe shi bayan sun kashe suka ce to ga shi sun haisu ɗalibalin wasu suka ce bayan an kashe shi an kuma nisu suka ga suka ce fuska dai ga shi fuska irin na isa ne amma jiki kan ba jikin isa ba ne kuma wasu masu taurin kace ba huwa huwa shi ne shi ne shi muka kashe to Allah ya ce ba su kashe shi ba ba su tsire shi ba a tabbace malam bihi min ilmin ba su da sani tare da shi illati ba zanni sai dai bin zato kawai wato mun istinawun mun gani suna zato ne lakin ya tafi wuna fihin zanna suna bin zatonsu ne Allah zai ta hayyalu wanda suka zace shi wanda suka kaga shi a zuciyarsu amma shi zakam ba shi ne suka kashe shi ba shi ne Allah ya ce wa ma qataluhu yaqinan ba su kashe shi a tabbaci shi suka tabbata ba su ma ba su yadda ba bal rafahu ilayhi rafahu Allahu ilayhi
balbalin isa kan rafa'ahu Allah Allah ya daga shi ilai gare shi wa kana Allah Allah ya zama azizan gwani ne a cikin mulkinsa hakimin mai hukunci cikin aikinsa annabi isa lokacin da suka zo Allah ya masa abin nan ya fita da ya fita sai ya tafi bayan gari sai uwansa sai labari sai ta bi shi bai da wani mai bi sai uwansa ta bi shi da ta bi shi sai wani girgije ya sauko fari daga sama to da girgijen sauko sai annabi isa ya hau kan girgijen sai uwansa sai ta rungume shi tana kuka sai ce ina ai tashi tashin kiyama zai hana mu shi kenan sai ta bashi da ta bashi ya yi sama suna nan sun ce sun kashi ba su daddare ba sai suka bi uwan gun da ta je sai suka same ta suka bi suna binta suna binta za su kashe ta sai ƙasa sai zage sai ta shiga ba su same ta ba dama da ita suka soma ba su same ta ba wai min halik sabi
قبل موتي ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وإن من أهل الكتاب وني دغ بالكتاب يهود كو نصارى إلا ليؤمن النبي sai zai imani da shi amma lokacin da imanin ba zai amfane shi ba kaula mauti gaban mutuwarsa wato ba kitabiye ba yahude ko ba nasari lokacin da ya ga mala'ikan mutuwa, to sai ya ce ya yi imani da annabi isa, amma imanin ba zai umfane shi ba, ko kuma gaban annabi isa zai komo nan gaba kaɗan, idan ya komo za su yi imani da shi lokacin da zai sauka kusan tashin kiyama, shi annabi isa Allah ya ce zai sauka ai annabi ya ce zai sauko kusan tashin kiyama kuma zai zo zai rayu a ƙasa ko shekara bakwai ko shekara arba'in amma an ce zai rayu don annabi isa an ɗaga shi lokacin yana shekara talatin da uku ne idan zai zo shekara bakwai to shekara zai zo ya shekara shekararsa kenan arba'in a duniya to shi kenan kowane bayahude ko wani bansare in mutuwansa ya zo sai Allah ya ce masa kai makiyin Allah annabi isa ya zo gare ka kai karyata shi sai ya ce ai na yi imani da shi yanzu to imanin ba zai zaba ba zai yiwu ba ya kai gargara haka je ba yahude kuma haka ba nasare za a ce masa annabi isa ya zo maka faza amsa sai karyewa annabi lau shi ne allah wa anna la inna la allah to a lokacin kuma kace shi ne allah ko kuma shi ne dan allah sai ya ce na yi imani da shi yanzu shi bawan allah ne to saboda haka wannan ma ba zai masa ba zai masa amfani ba to dukkan mutanen da aka basu littafi da su gaskata shi amma lokacin da gaskata ba zai musu amfani ba yawa to lokacin da suka ga alaman mutuwa to shikenan wanda suka yi suka suka yi sabani ga suna bin zato ne ba su kashe shi ba bal rafahu lahu ilai Allah ne ya daga shi gare shi wa kana Allah Allah ya zama azizan mabuwayi cikin mulkin sa hakiman gwani cikin aikin sa an ce annabi Isa zai dawo duniya zai dawo duniya kuma a kasan Sham wannan kasan da ake fitinar Isra'ila da Falasɗinawa nan a nan ne annabi Isa zai zo lokacin kuma madi ya zo yana ta wa'azi a duniya amma kafirci ya haɗa duniya madin da shi da almajiransa kaɗan ne suke dai sauko a sallar la'asar ana sallar la'asar dai sauko idan ya sauko imamu mahadi yana limanci da mutanensa sai a lokacin annabi isa dai sauko idan ya sauko sai madi ya koma baya sai isa ya ci gaba ya musu sallar la'asar lokacin ya cika da fushi an sami Allah to a lokacin idan ya zo shi ne kusan tashin giyama zai lokacin dujjal kuma ya bayyana sharu ga'ibin yin zazzaru ya ce mummu annabi ya ce mummunan wanda bayan nake ana sauraron zuwansa idan ya zo shi kuma zai ce shi Allah ne kamar yadda fir'auna ya ce shi Allah ne a cikin kwana arba'in zai zaga duniya dukkanta kwana ɗaya daga ciki kamar shekara ne kwana ɗaya daga ciki kamar wata ne kwana ɗaya daga ciki kamar kamar sati ne amma duk sauran kwanan kamar irin wannan kwanaki mu ne to a lokacin sai kuma bayan ya gama rikita duniya duka shi zai ce shi Allah ne a lokacin za a samu wasu wani mai imani ce ƙarya ne kai ba Allah ba ne sai ya kama shi ya yanka shi ya tsaga shi ya bi tsakiyarsa haka nan sani sai hadu sai ya sake haduwa sai ya zama mutum sai ya ce yanzu ne na gaskata cewa karya kake kai dujjar to a lokacin isa in ya sauko zai sauko a wani guni yana ce babu danne to a lokacin in an gama sallar la'asar din nan sai ya tambayi dujjar ta ina kafirai suke sai ya nuna sa gagagun su suke to annabi isa in ya yi numfashi duk gunda ya numfashi iyaka idonsa duk kafin su yaku yakin kenan da za a yi sai ya zama duk sai duniya an rasa kafiri sai mutanen kirki a zaman da annabi isa yi tuna ne ne ne niman Allah zai game duniya to idan haka ya abu to shi kenan sai annabi isa kuma sai annabi isa ya rasu idan ya rasu imam madi shi zai masa sallah da shi da sauran almajiransa shi ne ce fayaktimu isa la ya kunu wilayatun baya da mati ruhi wal khairu yudfanu sai annabi isa sai ya mutu a bisa shi sai ce to bayan haka kuma babu wani walittaka babu wani mutum na allah da za a haifa duk dan da za a haifa kuma kafiri ne bayan mutuwan annabi isa alheru ce a business sai kuma shari sai duniya kuma ta cika da kafirai Allah kiyaye mu wa yawmal qiyamati ran tashin qiyama yakunu alaihim shahidan annabi Isa zai zama mai sai da kansu bima fa'alu da abinda suka aikata lamma bu Isa alaihim yayin da aka aike su gare aka aike shi gare su muje
من الذين هادوا وحرمنا عليهم طيبات أهلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا
To fa bi zulmin saboda zalunci saboda zalunci min allazina daga wayanda min allazina haduhu daga wanda suka yi hudanci saboda zaluncinsu su kaji abu na takwas kenan to saboda haka haramna alai muka haramta musu laibatu tsarkakan abu uhillallam da aka halatta gare su shine aka haramta musu dukkan abu wanda yake da farko aka haramta musu wasu abu a cikin naman rakumi da shanu da kowane dai wa bisaddihim da kuma zakirewan da tsare mutane suke yi an sabi layi ga addinin Allah mummunan laifinsu kaji na tara kenan sun tara kasiran yawanci yawancin mutane sun tare su gabin a taura waqtim da kuma daukan su wani zimin riba da cin su riba suna ɗi karɓar dukiyar riba suna ci ko ribar fabri ko ribar nisa'i wakannu wani an hane su gare shi shine laifinsu na goma Allah ya hana su wannan su yi wannan wannan su wannan su to na goma kenan waglin da cin su kuma wani nasu dukiyar mutane bilbali da rashuwa cikin hukumci da kuma su ma yaudara da su caca to shi na goma sha daya cin dukiyar mutane da zamba watan da mun tare da lilkefin na kafirai minhum nasu mun tare da musu azaban azaba aliman mai raɗi Allah kiyaye mu
لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما قبلك والمؤمنين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما
Lakin rasin masu tabbata cikin ilimi, ma'ana masu amana kan ilimi, minhum nasu, kamar Abdullahi ɗan Salamu, shi abdullahi ɗan salam shi ne babban malaminsu a madina sai ya zo zai musulunta ya ce annabi na zo zan musulunta ya musulunta ya ce to amma kasan yahudawa munanan mutane ne saboda haka yanzu zan buya nan a kira su ka tambaye su malaminsu ɗan malaminsu a madina in sun gaya maka tambaye su ko ina da kirki ko ban da kirki ka tambaye su to sai bayan haka sai ka ce mutu ni na musulunta haka shi abdullahi ɗan salamu ya yi shi kenan ya musulunta ya koma wani gu ya zauna ba su ganinsa shi kenan sai ya kira su ya ce musu shin kan kuwaye babban malaminku ne a madina suka ce abdullahi ɗan salam ɗan malaminmu ne ɗan malaminmu suka yi ta kida keke suka ce ya annabi ya ce to ku musulunta mana sai suka ce ba za su musulunta ba sai zai ce to ai shi ya musulunta wane abdullahi ɗan salam sai suka ce ai suka sifanta shi muna sifa wato muna shi munafiki ne shi kaza kaza ne akun ba ta ba juya ba wal mu'minu da mu'minai da ma mu'minai wanda suke imaji su ne wanda suka kawar daga muhajirai wanda suka kawar daga makka suka zo madina da kuma mutanen madina lansara mutane masu amana to su yu'minu billahi suna imani da Allah yu'minuna suna imani bima unzila ilayka da abin da aka saukar da shi duk gare ka wa ma unzila da abin da aka saukar min qablika na gaban ka ne tattaba atawali jila zabura duk suna imani da shi wal mukina salatu da masu tsaye da sallah masu tsaye da sallah an ce mukimina an masa fafata saboda yabo ne to masu tsaye da sallah na gaske su ma sun imani da annabi abinda annabi ya zo da shi walmutuna da masu bayar da zakata zakka ko yaushe da sallah tare da zakka take da masu bayar da zakka su ma sun imani da Allah walmuminuna billahi da wanda suka yi imani da Allah kuma waliyau milakir da wasu da suka yi imani da ran lahira duk sun yi imani da Allah ulayi kawai nan masu wannan hali kuma akasin masu hali sha can ulayi kawai nan sanuti za mu ba su za mu ba su mene ajiran aziman lada babba wayancan masu mudugun aiki kafirai kuma Allah ya ce an musu tare din azaba babba shi ne azaba mai raɗi Allah kiyaye mu.
Inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di wa auhayna ila ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wa asbaq wa asbaq wa isa wa ayyub wa yunus wa harun wa sulaiman
annabi inna muni an zauna ilaika muka yi wahayi gare ka da alkur'ani kama awaina ila nuhu kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu shine farkon manzo wannabi na da annaba kuma da suke min badi bayansa Allah ya yi wahayi wa manzon Allah kamar yadda ya yi wahayi ma annabi nuhu da sauran annaba dalilin saukan wannan anna miskina wani miskine ne da adiyin zaidi suka ce ma annabi muhammadu la na ran fa musan anna la Allah anzala ala bashirin ya saukar kan mutum min shay'in komai ba ba da Musa bayan annabi Musa mu banta annabi Musa Allah bai saukar da komai ma kowa ba wani fana ya ce amsa ne gare su da suka ce mani ba za mu imani da kai ba sai ka saukar kanmu littafi daga sama gaba ɗaya mu karanta shi to shi ne Allah Allah tabaraka ta'ala yake raddi gare su innakum ku tukiruna bi nubuwwati nuh kuna tabbatarwa da annabi nuh da duka annabawa da aka ambata cikin wani haya to ya za ku ce Allah bai saukar mu kowa komai ba sai annabi Musa wannan taurin kai ne na yahudu Allah raba mu da taurin kai nasu to saboda shine Allah ya ce to mu muka saukar ma annabi nuhu kakan kakan kakan kakan kakan annabi musa da kuma annabawan da suka bi shi kamar su hudu su salihu duk wayannan sun girme annabi musa wa wana ila ibrahim mun yi wahayi ga annabi ibrahim shi ma kaka ne annabi na annabi musa wa isma'ila da annabi isma'ila shi ma dan ibrahim ne amma kaka ne ga annabi musa wa isaka da annabi isaka shi annabi Ismaila annabi ne wanda annabcinsa a maka shi annabi ne balarabe to shi da annabi Ismaila shi annabi ne manzo ne a makka lokacin da ya rarrasu sai an tsakaka tsaka annabci da manzanci sai a kai sham shi ne aka bai annabi ishaka shi ko manzo ne a sham shi ne siriya bayan annabi Ismaila da ya yi a Makka. Kuma a Makka ne ma annabi Ismaila ya rasu. Wa Yaquba da annabi Yaqubu shi ma kaka ne na annabi Musa, don mun yi wahayi gare su, shi ne annabi Yaqubu, sai annabi Yusuf ɗansa, sai annabi Shu'aibu, sai Shu'aibu. shi sai annabi hudu da annabawan farkon shi ne annabi hudu ɗan abdullahi sai annabi salihu ɗan asiru sai annabi musa sai kuma ‘ya'yan imrana guda biyu shi ne annabi dauda annabi musa da annabi halilu sai annabi sai ‘ya'yan aisha sai sulaimanu ɗan dauda sai annabi yunusu ɗan mata sai annabi iliyasu sai annabi zulkibli kowane annabi da aka faɗe shi cikin ƙur'ani to fa huwa min walidin shi ɗa ne na annabi ibrahim sai annabawa guda hudu ne kawai annabi idrisu shi ne kakan annabi nuhu sai annabi nuhu sai annabi hudu sai annabi nuhu sai annabi salihu amma babu annabawa a cikin larabawa sai mutum biyar annabi hudu annabi salihu annabi ismailu annabi shu'aibu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam su ne annabawa a cikin larabawa walazbari da 'ya'yan annabi yaqubu jikoki jikoki annabi ibrahim a jiku 'ya'yan annabi yaqubu wa isa da annabi isa wa ayuba annabi ayuba wa yunusu da annabi yunusa wa haruna da annabi haruna wa suleiman da annabi suleiman wa adana da da zabura mun bai annabi zabura to ya za ku ce ba a saukar da komai ba ma kowa sai annabi musa don taurin kai saboda haka an saukar da shi a wahuwa miyatun hamsin da suwata wato shi li'alin sura ɗari da hamsin ne a cikin littafin da aka bai zabura nan wanda aka bai annabi dauda babu hukumci babu halal babu haram duka tasbihi ne da tabbisi da godiyan Allah da kuma yabon Allah da wasu wa'azi shi annabi dauda ya zamo yana fita bayan gari ya zauna yana karanta zabura bayansa malaman bani isra'ila su zauna bayansa kuma mutane su zauna bayansa aljanu su tsaya bayansa shaidan su su ma su zo su kewaye bayansa bayansu sannan kuma dabbobin daji su zo su ma su kewaye su kewaye sai su zauna gaba gare shi tsuntsaye kuma sai su hau kansa su sama da shi suna suna kakkada fukafukinsu a kan kayukan mutane su yi ma mutane masu jin autauran wa'azi ai masu jin wa'azin a tauran to wahun yastami huna likirati suna jin karatun annabi dauda suna mamakin karatunsa don allah ya ba shi daɗin murya shi annabi dauda wataran abu musa al'ashari ya kwana cikin dare yana karatun alkur'ani da murya mai daɗi don yana daga cikin halin sufati da gari ya waye manzo Allah ya ce masa kai karatun karajiyar nan ya kawatar da ni kamar an baka muryan annabi dauda abu musa lajin ya ce annabi da na san kana ji na ai da na gyara karatun gyara da na shi mai kyau mai daɗi ainu yawa to shi kenan kuma wa rusulan to don anan annabawan da ya faɗa an yi wahayi gare ka kamar da kai annabi Nuhu, annabi Ibrahimu, Ismailu, Isaka, nawa kenan, Yakubu, Lasbanu, Isa da Ayuba da Yunusu da Haruna su ne aka yi anan, aka faɗe su a nan. Allah ya ce wa Rusulan da waɗansu manzanni ko mun aiko su, ƙasƙasas na hun alaika. mun bayar da labarin su a kanka min ƙaunar gaban haka banda wanda aka kirga ƙura'an nan akwai annabawa da manzanni da aka turo su an gaya ma annabi amma ba a gaya mana su ba irin su annabi jirgisu walam na sun alaika kuma warsulan wasu manzannin lamlak su sun alaika ban ba da labarin su bagare ka saboda annabawa suna da yawa shi ne ya ce ruya annahu ta'ala an rawaito shi Allah madaukaki ya aiki annabi dubu takwas dubu hudu duk daga bani isra'ila dubu hudu kuma daga sauran mutane amma a nan sai ce kalahu shehu fi suwata kafin shehu ne ya faɗi wannan wato wannan riwayan abun mai wannan shirin bai tabbata ba domin annabawan Allah ɗaiɗai dubu ɗari ne dubu ishirin da dubu hudu ko kuma da biyar yawa aljalalul mahalli wa shehu jalalul mahalli shi ne ya fi cewa dubu takwas amma ya ce shi ya faɗa a suratu gafirin walakar darsa na rusula min ƙablika minhum man kasana leka minhum man lam leka to shine yace guda dubu takwas to amma annabawan Allah sun fi haka su dubu ɗari ne da dubu ishirin da dubu hudu kuma manzanni a cikinsu su ɗari uku ne da goma sha uku kuma ulul azmi daga cikinsu su guda biyar ne daga cikinsu وكلم الله الله ya zance da Musa annabi Musa takriban zance Allah ya yi magana da annabi Musa waje رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما
رسلا منذرين بدلي na wancan rusan da yake gabansa sun zo dukansu suna albishir ga masu aikata alheri shiga aljanna mubashiri na bisawabi mana-mana suna albishir da lada ga wanda ya imani wa munzirina suna gargadi da hukuban Allah ga wanda ya kafirce ma Allah liyalla ya kuna domin kada hujjatun hujja ta ya zamo su ga mutane Allah ga Allah mutane ba za su kama Allah da hujja ba ba da rusuli bayan zuwa manzanni to saboda haka sun zo sun yi gargadi sun yi sun yi albishir don kada mutane su ce Allah ai ai mu wa makon namun zirina ta saboda haka Allah ce mu ba mu yin azaba sai mun aika manzanni da kuma ya ce walawar na a halarnahun bi azabin min gabli da kalu rabbana laula asata ilaina rasulan falatta bi ayatika su da da a ce ba aiko manzanni ba aka halakar da mutane aka je za a sa mutane a wuta ai da sun ce ubangijinmu me ya hana ka aiko mana da manzanni don mu bi ayoyinka tun gaban ba mulakantu ba to saboda haka ne sai kowanne sai Allah ya aiko manzanni in ba bi ba to abin da ya sami mutum shi ya so saboda haka akwai mutanen da aka yi mutanen fatara tsakanin annabi da annabi in ba a samu idan da aika ba to yannan mutanen ma Allah ba zai musu zama ko sun yi kafin su za musu zama ba su ne aka sa su ala arabi in an jima a ce musu ku tashi ku shiga aljanna domin ba Allah bayan azaba wa mutumin da bai aika masa ya ce ka bi ni ba in ya aikan Allah ya zo gare ka kamar yanzu duniya duka aikan Allah ya zo duniya duka ko ina ke yanzu ka san akwai Allah to idan mutum bai bi Allah ba to wannan kan bayi da hujja saboda haka duk muje
لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بإذنه والملائكة يشهدون وكفي بالله شهيدا
لكن الله sai dai shi Allah oho abin gama fassara ba wa kana lam Allah ya zamo azizan mabuwayi a mulkin sa hakiman gwani cikin aikinsa wannan ayin da za karanta ya sauka ne lokacin da yahudu suka tambayi tambayi annabcin annabi muhammadu fi lamma su ila an tambaye huda ne an tambaye su aka tambaya don masu littafi ne kun san annabi muhammadu annabi ne sai suka yi musu suka ce a mu ba annabi ba ne shi ne allah ce to shi kenan kada ku sai da lakin ni sai dai shi allah wanda ya aiko shi ya shirya ya sai da allah ya sai da kai annabinsa ne bima an zala ilaika da abin da ya sauka maka na alkur'ani da kuma abin da ya baka na mu'jiza an zalau ya saukar da shi yana cuɗanyeni bi ilmi da sanin Allah ba Allah bai sani ba ne Allah ya sani wa fi ilmu kuma akwai saninsa a cikin saukar da shi haka kuma saninsa a annabcinka haka saninsa a cikin mu'jizan da ya baka wal mala'ikatu mala'iku ma yashhaduna suna saida gare ka kai annabi ne wakafa bi shaida wakafa mene ya isu da Allah shahidan mai saida Allah ya isa mai saida saboda in ka samu saidan Allah kuma na ruwanka da nauni to Allah ya saida kai annabi ne saboda haka mai hasada yayi hasadansa
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا
إن الذين كسوا ولندا كفروا سكا كافتي مع الله وصدوا سكا ترى متاني عن سبيل الله قاعدين الله saboda suna ɓoye sifofin annabi Muhammadu masu wannan sifan su ne Yahudawa kuma haka malaman ma da suke bin su wanda duk ya ɓoye sifan manzo Allah haka yake faƙalar sun ɓata dalalan bata bai da mai nisa wanda ya haka ya bata ya ɓadda kansa Allah kiyaye mu shi na ƙarin nabi li yahudi lokacin da annabi ya gaya ma yahuda ya ce ma yahuda a tashaduna bi anniya maskurun fi kutubikum da ku mun sai da ni an ambace ni a cikin littafinku suka ce "Ah, mu ba za mu sai da wannan ba ma na alamu min bashar bashar a uhiya ilai mu ba mu san wani mutum mutum wanda aka yi aika gare shi ba sai dai annabi Musa wani wani fadin ya ce wanda suka tambaya mushrikan laraba ne suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam inna mu nazalu yahuda muna tambayan yahuda labarinka ko sun san ka a littafinsu da kuma sifofinka ko akwai a cikin littafinsu to shi ke nan faza mu suka riya annahum la ya'rifuna suka ce ba san ka ba ba san ka ba ba san sifan ka ba to to shine Allah ya ce to in haka ne to ga ga ga ga bin mu je إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إن طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا innal ladzina kafaru wanda suka kafirce ma Allah wa zalamu anfusahum suka zalunci kansu da ɓoye sifofin annabi to wayannan kam lan yakunillahu liyaghfir lahum Allah bai zamo kaman zai musu gafara ba Allah ba zai gafarta musu ba mutum da ya kafirce ma Allah ya ɓoye sifofin manzon Allah kamar yadda Yahudawa ne suka ɓoye sun sani suka ce ba sani ba to duk wanda ya haka masifan annabi Allah ba zai masa gafara ba Allah sauke ga shi wannan zamanin kuwa mutane mu na musulmai in an faɗi sifofin annabi ko mu'jizan annabi ko wata darajar annabi sai suna ƙaryatawa suna musu Allah kiyaye mu wala li hadiyam Allah bai zamo zai shayar da su hanya ba illa ɗari ga jahannam sai dai su bi hanyar shiga jahannam masu yin wannan masu ɓoye sifan annabi to abinda za su shi ne kawai Allah tabaraka ta'ala ya biyar da su in sun tashi a kiyama su bi hanyar wutan jahannam ya da su ya jahannama ya ce halidina za su shiga su dawwama a cikin jahannama da su dawwama fiya cikinta in san shiga abadan har abada wakana zalika haka ya zamo hakan ya zamo alallahi ga Allah yasiran abu ne mai sauki boye sifofin manzon Allah babu kyau darajojin annabi jabiru dan abdullahi ya tambayi annabi annabi sallallahu alaihi wasallama me Allah ya so ma halitta a cikin halittarsa duka sai ya ce hasken annabinka muhammadu annabin ne ya fada a hadisin abdulrazaki ya ce hasken annabinka muhammadu shi ne allah ya so ma halitta lokacin ba rana ba wata ba duniya ba lahira ba komai komai da ka sani babu babu lawul mafuzu komai da ka sani babu banda Allah sai shi da ya halitta cikin annabi Muhammadu. To shi kenan annabi ya sifanta ya aka kasa wannan haske kaza aka kasa kaza aka sa sai abu kaza aka sa shi abu kaza. To shi kenan to amma yanzu wannan hadisin shine malamai suke musu. Haska na musu. suna ce kuma haske na wai annabi ba haske ba ne shekaran jama nake jin wani yana wa'azi ya ce wai an ce annabi muhammadu ba a gani inuwansa ƙarya ne yana gani inuwansa annabi ba a gani inuwansa rana ba ta sai ta nuna inuwa annabi ba shi haske ne to wannan abubuwa dai allah sawaki to farkon halitta kenan ya ce hasken annabi muhammadu allah ya halitta a hadisin jabiru dan abdullahi a wani hadisin kuma na hadisin kusi an ce farkon annabi ya ce farkon abin da Allah ya halitta shine hasken annabi Muhammadu sannan jefa wannan haske ya ce kai wannan haske zamo bawa na Muhammadu da soyayya na zan keɓance ka na keɓance ka da soyayya na shi kenan wannan haske zauna yana kewayawa kan halittar da duk Allah zai yi kaga nan ma haske annabi ya ce wa kana zalika haka ya zama Allah ga Allah yasira mai sauki amma wannan lokaci ya yiwu jama'a musulmi ne malaman musulmai suke musun wannan abu Allah kuma ya san mana je يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما wajen dadewa kuma annabi Muhammadu ya ce ya tambaye malaka jibrilu ya ce jibrilu shekarunka da kai kan nawa ne ya ce shekaruna ya ce ban san yawan shekaruna ba amma na san igo ruwa da yake sauka amma ban san yawan shekaruna ba ya ce sai dai na san wata tauraruwa da Allah ce ta sama hudu takan bayyana sai an shekara dubu saba'in ta bayyana sau daya to na ganta sau dubu saba'in sai ya ce ai jibrilu a sai kai yaro ni ne wannan hasan wannan tauraron ni ne to amma malaman zamani sun ce ba haka ba annabin ne kuma ya faɗa to irin wa'annan abu Allah kiyaye ne ya ayyuha nasu ya ku mutane kad ja'akum rasul manzo ya zo muku muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo muku bil haqi da gaskiya min rabbikum daga ubangijinku fa'aminu ku gaskata bihi da shi hairan lakum ya fi muku alheri ya fi muku ma'atu alai abin da yake kayi wayan takfuru in kun yi kafuci fa inna lillahi ma fi samawati wa fil ardi to duk abin da ke sama da abin da yake ƙasa na Allah duk abin da ke sama da abin da yake ƙasa na Allah ne saboda haka ne ne Allah ya zama aliyu masani hakiman goni ya zama masani ne goni duk abin da ke sama da ƙasa mallakansa ne halittarsa ne kuma bayinsa ne falaluru kubrukum kamar yadda bara muke faɗi wani malami yana wa'azi kuma yana tafsidi yana tafsidi wai sai ya ce ana ce annabi muhammadu shi da ɗaiɗe ne shi yaske ne ya ce annabi muhammadu ne mutum ne normal kamar kowa ba a masa daraja ba sai lokacin da aka haife shi kaji wai kamar kowa ne wai shi da Allah bai san ma zai annabi muhammadu ba malami ne ba yana tafsidi Allah kiyaye to irin wannan abu daga jin da ya ƙur'ani komin jahilcinka ka sani Allah yana faɗan abubuwa da yawa da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallama tun ba ba mutane amma an ce wai shi ma ba halitta ba dama ba wani abu ne da aka shirya daban ba a'a shi sai da aka haife shi ne shi ne kawai shi amma mutum ne wai kamar ya faɗa ya sa turanci ya ce wai mutum ne normal kamar kowa Allah sauki يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقيها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا
ya alal kitabi ya ku mutanen littafi wanda aka ba su linjila da taura to la taglu kada ku zurfafa fi dinikum a cikin addinin ku bi addinin daidai yadda aka gaya muku wala taqulu kada ku gaya alallahi ga Allah illa alhaqa sai gaskiya abinda ka sani ka fada abinda baka sani ba kar ka fade shi min tanzihi minan shariki ku tsarake Allah daga abokin tarayya wa walida inna mal masihu ku san shi masihu isa ibn maryam mun isa dan maryamu ne rasulullahi manzon Allah ne shi wa kalimatu kalma ne na Allah alqaha da ya sadar da ita ila maryama zuwa ga maryamu wa ruhun shi mai rai ne kaman kowa minhu daga Allah kamar yadda Allah ya ba shi rai haka ya bai kowa rai daga Allah dukanmu nan ko kafiri ne daga Allah ne a kawurinsa rai shi ne muke ce masa kurwa to kowane mutum in an yi cikinsa sai an yi wata hudu sannan a kawo masa rai arba'in arba'in so hudu to sai an yi wata hudu a kawo rai a sa masa mala'ika zai zo da ran cikin uwan mutumin ya sa masa rai a yi umarni da arzikinsa da kuma tsiyansa da shi ɗan aljanna ne ko ɗan wuta to annabi ya ce yadda aka rubuta a wannan rubutun ya rantse da wanda yake hannunsa mutum yadda ya dusa ya zama haka Allah sa a rubuta mu ‘yan aljanna ne wale ya saka ma za'antun ba kamar yadda kuke riyawa au ilahan ko kuce shi shi kuce shi dan Allah ne ko kuma kuce shi ne Allah ko kuma kuce shi ne Allah na uku Allah Allah ne Maryamu Allah ne shi Isa Allah ne kaga wannan kai ku yaka ya nazaru murakabun don duk abu wanda yake mai rai an yi tarkibinsa walilahu Allah kuwa muna zahun mina tarkibi ya tsarkaka daga tarkibi Allah baya da gabobi wa min wa an nisbati murakkabi dai ko a danganta mai gabobi gare shi wanda zai ci abinci wanda zai yi je yi bayan gida wannan ba zai dangantu ga Allah ba yawa to saboda haka eh na ai na fi wanda aka wato a share bizalika ya nuni da haka ila annan fi salasati annan firakun salasatun jama'a ne kashi uku wasu suka ce shi ɗan Allah ne wasu suka ce shi da uwansa su ne Allah wasu suka ce Allah da uwansa da shi su ne Allah to kar ku faɗi wannan wannan kashi haka suka su ne suka ce alloli uku ne wannan kuma suna ce isa ne kawai Allah wannan suna ce maryamu ne Allah to kar ku faɗi haka wannan ba ku da hujja a kansa mai addini duk baya da hujja akan wannan shine yace fa aminu billahi wa rasuli wa rusuli ku imani da Allah da manzaninsa wala taqulu kada ku ce salasatun Allah uku ne Allah wa Isa wa ummuhu Allah da Isa da uwansa kada ku ba in ta hau ku take ga wannan magana ku bar wannan magana wato ba maganar yi bane ba maganar ji bane idan kun bar wannan magana khairan lakum shi ya bi muku alheri idan kun bar wannan ku sai Allah Allah ne to shine tauhidi ka san Allah shi ɗaya shine Allah to shine tauhidi shine muke cewa la ilaha illallah babu ko kusa da Allah sai Allah innama innama la kusan Allah ilahun wahidun ubangiji ɗaya ne Allah shi ɗaya yake subhanahu sarki ya tabbata gare shi subhanallahi walhamdulillah la ilaha illa allah akbar an yakuna lahu waladun a ce ɗa ya zama ga Allah Allah ba zai yi ɗa ba bai yi ɗa ba ba zai yi ɗa ba annabi Musa ya tambaye Allah Allah ka mana abubuwa guda uku masu daɗi amma kai ba ka da su ya ce mai Allah ka mana bacci bacci abu ne mai daɗi amma kai ba ka bacci ya ce Allah ka mana yaya ɗa abu ne mai daɗi amma kai ba ka da Allah ka mana mata mace abu ne mai daɗi na kiɗe bikewa amma kai ba ka da mata to kaji shine Allah bai da da sai Allah ya ce haka ne Musa lalle ba da da ya ce ga kazashen ta fafi ka je ka dauki ɗanta ka gani annabi Musa ya je ya dauki ɗanta ɗaya a cikin yayan sai ta haukansa tana ta cikwalinsa sai da ya saka ya bari ya ce to kaga da haka ne da ina da ɗa in wani ya ɓata ma rai ɗana rai ba duk abin da na yi zan zan rusa ko bai shirin kashe kuma zai kashe ku to Allah bai da ɗa ya ce to Musa na ba na bacci da ina da bacci ban san lokacin da samaniya za ta fito faɗo kan ƙasa ba aiki na duk sai ya rushe in na yi bacci duk ikon da babu shi to haka mace bani da mata da ina da mata mace abu ne mai shagaltarwa lokacin da za su shagaltar da ni ayyuka na duk su ɓaci ba san lokacin ba saboda haka na haramta makai na ɗa da mata da bacci to kada ku ce mutum shi Allah shi ɗaya ne kawai kada ku ce Allah yana da ɗa lahu ma bi samawati wa ma bi ardi abin da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai duka na Allah ne halittunsa ne mallakansa ne bayinsa ne mallaka ya hana a ɗa in an ce bawanka ba ɗanka ba ne ba za ɗa ya fi ƙarfin bawa ƙwaƙwafa billahi shi wakila Allah ya isa abin dogaro wanda za a dogara da shi Allah ya isa mai dogaro mu je لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا
lan yastankifa almasihu annabi isa ba zai girman kai yaki in an ce masa an ya kuna ya zama abdalilai bawan Allah ba shi ba zai ba yawa ku ne kuke neman zuga shi ku kai shi gunda bai kai ba kuma amma bai yadda ba allazi za'amtum annahu ilahu abinda kuka riya cewa shi Allah ne to shi ba wannan ba matsayinsa ba kenan shi bawa ne na Allah kuma ba zai ki a ce masa bawan Allah ba walal mala'ikatul muqarrabun mala'iku wanda aka kusatar da su ga Allah su ma ba za su a ce musu bayi ne na Allah ba waza wannan ahsanul istiraji shine mafi min ahsani yana da mafi kyawun kora magana annabi Isa ba zai ji ba mala'iku makusata ga Allah su ma ba za su a ce matsayinsu bayi ne na Allah ba ba za su ki haka ba تمنيه الرد على ما على ما يروى كم من زعم انها الهه wanda yace su mala'iku alloli ne ko kuma to ba za su a ce su bayan Allah ba ne au banatul lahi ko kuma masu ce wai mala'iku ƴaƴan Allah ne mata to mala'iku ba su yadda ba su ba za su a ce su bayan Allah ba ne kama كما ورد kamar rudda bi ma kabla hu alal nasara kamar yadda aka mayar daga abin da yake gaban kan nasara wanda sukan ce za'imina suna ce al-maqsud al-za'imin al-maqsud kitabun wanda suke riya haka ma annabi Isa to mala'iku ma su ba su kiya ce su bayin Allah bane ba su yadda ce su yayin Allah bane mata ko kuma a ce musu Allah wa ma yastabki wanda yaki yayi girman kai an ibadati ga bautan Allah haka ma yau mai yaban annabi ka ce faƙul fihi abdullahi rabbul makarimi ka ce annabi shi bawan Allah ne ubangijin girma bi takwa wa sadisi da bi kula da tsoron Allah sa ne ya shuga zama shugaban shugabanni na dukkan yan Allah amma shi bawa ne na Allah fana shiru fasa ya shiru wa yastakbir wanda ya girman kai fa ya shiru mu Allah zai taro shi shi ilaihi gare shi jami'an duka duk a lahira da su masu faɗan da wanda ake musu za a taro su tashin kiyama menene فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا
فأما الذين آمنوا أما عند سكا إيماني دا الله وعملوا صالحات سكا أيكن كركي ne suna sallah suna azumi suna zakka suna haji da kuma dukkan sauran ayyuka su zumunta sada zumunta irinsu su biyayya ma iyaye tukun sada zumunta sannan taimakon miskinai irinsu irinsu to masu haka wai wa fiye wujuram Allah zai cika musu ladaddakin aikinsu Allah ka cika mana wai zai da mu ya musu kari min fabli daga baiwansa zai ba su ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala hada ra kalbi bashar abinda ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba duk yadda muke faɗin dadin aljanna to kunnen ka bai taba jin sifan ba kuma abin bai taɓa ɗarsuwa a zuciyar mutum ba to Allah zai baka wannan Allah ka bamu wa malar da stankahu wanda suka yi girman kai suka ki wasu takbaru suka girman kai ga bautan Allah fayu azibuhum Allah zai musu azaba azaban alima azaba mai radi shine azaban wuta Allah kiyaye mu azaban jahannama yana da radi mu je wala yajiduna ba su samun min dunillahi kuma bayan Allah waliyan mataimaki da zai ingije azaban Allah wala nasiran ko wani mai taimako ba za su same shi ba muje يا أيها الناس قد جاءكم قرآن من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا
يا أيها الناس يا كون متاني قد جاءكم برهان من ربكم hujja ya zo muku daga ubangijinku shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilaykum nuran mun sar muku saukar muku da haske kuma tare da shi annabi nan mubinan bayanai shine alkurani hujja ya zo an saukar da dalili bayanai shine alkurani Allah ya taimake mu
فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما
فأما الذين آمنوا أما أن سكا إيمان الله واعتصموا سكا رجي الله سوسيه suka riƙe addinin Allah to fasar hilum Allah zai su shigar da su a hankali fi rahamatin minhu cikin rahama nasa shine aljanna da kuma yardan Allah wa fablin da ƙari ƙari shine yardan Allah wa hadimu Allah zai shigar da su ilai gare shi siradan mustaqim hanya wanda yake miƙeƙe Allah ka taimake mu يستغفرونك قل الله يخزيكم في الكلالة إن امرؤ نحلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم وأن تضلوا والله بكل شيء عليم.
su a sarrafa kanta dama suwan ta fara da maganan gado ne wannan ana ce masa bara'atul ɗai wato kubutar da yanke magana Allah ya ce